أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودي الله تعالى da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na talata 21 ga watan ramadan shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ne goma ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya a zamanmu na goma sha takwas a karatun suratu al-ma'ida daga littafin tafsiri karim rahman min tafsiri kalamin mannan na malam abdurrahman bin nasir ibn sa'idi rahimahullah ta'ala a jiya mun tsaya a lamba ta nawa ne ta sha takwas sha bakwai mun gama za mu tashi sha takwas yau insha Allah daga cikin hukunce-hukunce guda hamsin da ɗaya da malam ya ciro gurgudan hali daga wannan aya ta shida a suratul ma'ida na goma sha takwas shine asamin ashar al'amuru bi tajdidil wudu'i inda kulli sala daga wannan aya za mu fahimci akwai umarni na maimaita alwala a kowace sallah kowace sallah tunda Allah ta'ala abin da ya faɗa shi ne ya ayyuhal ladzina amanu idan qumtum ila salati faghsilu daga in qumtum ila salati shin koda kana da alwala ka sake tunda an ba da umarni ko yawwa tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fiye da ɗaya ta farilla da alwala ɗaya wannan ya nuna ba wajibi bane ko amma umarnin yana hawa kansa cewa in babu alwala a yi wannan dama ba saɓani amma inda alwalar fa mutum zai ta jididi ya sake yawwa wannan la yalzamu ba tilas bane eh amma za mu iya fahimtar wannan umarnin daga cikin wannan aya cewa idan mutum zai yi sallah to yayi alwala a yace litujada suratul ma'muri saboda a samar da surar abinda aka yi umarni da shi din wato shi abinda aka yi umarni da shi a same shi a sura a waje cewa an aikata shi eh domin in ba a aikata ba kaga an yi sallar kenan ba tare da an sake alwalar ba ba a sami al-ma'mur bihi suratuhu lam tazhar ko yawwa التاسع عشر hukunci na sha tara al'amuru bilghusli min aljanabati akwai umarni a wannan aya na wankan janaba wato mutum ya wanka saboda a sababin janaba in ya same shi wannan a bayyane yake shi yasa ma ake kiran a wannan aya ayar tayammumi ayar alwala ko ayar wankan janaba duk ta kunshe su ai mun yi zancen sababin saukar da ita ko sun Aisha radiyallahu ta'ala anha da suna dawowa daga tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun wuyanta ya fadi daga wannan yakin banin mustalik inda aka samu hadisatul ifki daga cikin abin da ya auku a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a cikin wannan tafiyan ne ya wayi gari babu ruwa kuma ga buƙatar wanka ta kama wannan a lokacin nan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har aka zancen ce mama aka zancen a abin nan wankan janaba to a lokacin taimamar akai shari'ar taimamar ta zo cewa ayi taimama saboda asbabin da aka ambata a cikin aya ana fahimta insha Allah al-20 hukunci na 20 annahu yajibu ta'mimul ghusl lil badan yawa ko ta'limul ghusl lil badan wajibi ne a game wankewar ga jiki baki daya jikin dole ne sai ka wanke jikinka duka baki ɗayansa in za a yi wankan janaba لأن الله أضاف التطهر للبدن إن الله تعالى يا رابع يا جنجنا shi tsarkaka ɗin an dangana ta zuwa ga jiki ba a ce ku wanke fuska ko ƙafa ko ku shafi kai ko makamancin wannan ba sai kawai aka ce fattaharu a yi tsarki tsarkin yana nufin lilbadani kullum gaba ɗayan jiki ana ganewa walam yukhassis ko walam yukhassas bi shay'in duna shay'in ba a keɓance wannan wankewar ga wani ɓangare ko hannu ko ƙafa ko fuska kawai ba sai aka ce a yi tsarki yin tsarki ko gaba ɗaya yana nufin a wanke jiki baki ɗayansa wannan shi ma a bayyane ke alhadi wal ishirun na ashirin da ɗaya al'amuru bi ghasli zahiri sha'ar wa batinihi umarnin wanke zahirin gashi da cikinsa wato saman da kuma ƙasansa duka idan mutum wankan janaba zai yi to sai ya sa ruwa ya taɓa kowane ɓangare na gashinsa ba shafa zai yi kamar alwala ba a alwala idan mutum ya shafa ko gashinsa ya isa yau dama ba a yi umarni ba wajen ta mayan ita ba kai wannan shine aka neme mu da yi ba a umarci mutum ya wanke kansa ba ko yau لأن الله أضاف آه ونن الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة وان كان جنباني yawa duk inda gashi yake to a wanke samansa da kuma ƙasansa الثاني والعشرون hukunci na ashirin da biyu annahu yandariju alhadathul asgharu fil hadathil akbari ƙaramin kari yana gangarawa yana shiga cikin babban kari don haka idan aka yi wanka na tsarki daga babban kari to wannan wankan ya wadatar daga yin alwala an gani? sai mutum ya iya sallarsa da wannan wanka an gane ko da bai yi surar alwala a cikinsa ba yawwa duk da al'asulu a karantarwar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi akan wankan janaba da yadda kuma matansa suka nakalto yadda ya yi ya yi sura kamila da kuma sura wadda take mujiziya ake cewa ba naƙisa ba yawwa sura kammalalliya ko akmal da kuma surar da take ta wadatar daga ciki shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala cikakkiya sannan kuma ya wanke ɓangarorin jikinsa bayan ya wanke kansa an gane har zuwa wanke kafa a surar wanka ɗin yawwa to idan mutum ya yi a wankan shi kadai ba tare da alwala ba shin wannan wankan ya wadatar da shi yayi sallah ko ku sai yayi alwala ta sallah shine nan malam ya faɗi ba sai yayi ba wannan wankan ya cinye alwalar alwalar ta shigo cikinsa yawwa mun fahimci abin wannan shine ake yake nufi da indiradi cewa yandariju a cikin tattaunawar malamai sun yi magana akan wannan hukunci a cikin kawa'id fiqhiyya cewa wata ibada ta shiga cikin wata ibada shin wannan shine asali ko ko kowace ibada a yi ta a tsarinta gwargwadon sababinta suna cewa al'aslu fil ibadaci shi ne an tastaƙilla kowace ibada ta zama ta yi zaman kanta kuma a rattaba mata sababinta sababin da yake jawo a yi ta to in an same shi sai a yi wata ibadar kada ta shiga cikin wata to amma malamai sun yi ijima'i cewa an samu wasu surori daga cikin nau'o'in ibada na wani abu ya shiga cikin wani abu sai suka ba da misali da wannan cewa alwala tana shiga cikin wankan janaba ba sai an ware ta ba idan mutum ya yi wankan ko da bai yi surar alwala ba to yana da alwala zai iya sallah da ita mun gane wannan yawwa haka nan sun ba da misali da shigar a tahiyyatul masjidi cikin raka'atai fajr idan mutum ya zo bai raka'atai fajr ba ko baya baya bukatar yin tahiyatul masjid kawai sai yayi tahiyat sai yayi raka'atay al-fajr nan ita ce tahiyatul masjid an fahimci abu kaga wannan an samu tadakul wannan shi ake nufi da tadakuli tadakuli shine wata ibada ta shiga cikin wata ibada haka nan aikin umara ya shiga cikin aikin haji a surar qirani shi ma kaga wannan shi ma menene tadakuli ne to akwai irin su dai a daban-daban hakanan yin azumi domin itikafi da mutum yana so ya itikafi sai ya kirkiri azumi domin itikafi kaga azumin ya shiga cikin ibadar itikafi to wannan surar misalai ne akwai su da yawa daga cikin abin da malamai suka ambata na misali don haka wannan yana daga ciki illa abin da malamai suke ambatawa idan mutum janaba ta kama shi a surar yin kammalallen wanka zai fara da yin alwala ko? yawwa in ya wanke kazanta daga jikinsa sai kuma ya yi alwala kammalalliya ya wanke hannayensa da kurkura baki da shaƙa ruwa da fyacewa to sai kuma ya wanke fuska da hannaye zuwa gwiwar hannu tun daga yatsu to wannan kuma zai iya kowanne sau daidai ba sai yayi uku uku ba to idan ya wannan har shafar kai ya wanke kafa in ya so kuma ya jinkirta wanke kafar sai a ƙarshen wankan sai duk wannan ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya yi wankan kawai ba tare da alwalar ba suna cewa sharaɗi sai ya shigar a cikin wanke fuskarsa ya shigar da kurkura baki da shaƙa ruwa in dai an yi wannan to babu babu matsala ko da bai yi alwala daki daki ba shikenan wankansa yayi kuma yana da alwala a wannan wankan zai iya sallah da ita an gane zai iya sallah da wannan wankan ana fahimtar abu shi yasa yanzu da misali um, wanka zai kama mutum sai kawai ya dimiya ya fada cikin ruwa da niyyar yin wankan janaba ya wanke kowane bangare da kansa da ko'ina da ko'ina to inda ya kurkura baki ya shaƙa ruwa shikenan ya gama komai wannan wankan ya wadatar da shi ba sai ya yi wata alwala ta musamman ba ana fahimta? yawwa to ina tuna ruwan Allah ko jiya ne ko shi ya zo yake tambaya ta wai ya halatta a yi wankan janaba a tsaye ce ban gane ba sai ce ya ji wani malami ne wai yana cewa wai ai musulmin kirki dai ba ya yi wanka a tsaye ba ya ce musulmin kirki hanawa aka yi wani lokaci za ka ga mutane suna dabaibaye kansu saboda jahilci su hana kansu abin da ya halitta yawa babu wanda ya hana kai wanka a tsaye ko kai wanka a tsugune an fahimta yawwa ko misali a shawa kake yi ruwan yana zuwa maka ta sama inda kai alola a farkon nan bayan ka wanke kazanta ka wanke hannu ka kurkura baki ka shaki ruwa kai alolarka kawai ka shiga cikin karkashi ruwa yana zubo maka aka ka wanke kai sau uku ka wanke sauran jiki shikenan ka gaba wanka yawwa ba dole ne sai da buta ake wankan janaba an fahimta na to sai ce wa yakfi minhu mako alaihi an yanwiya thumma yu'ammimu badanahu ka abin da yake ya wadatar da shi shine kowanne ya niyya yawa ya kudurci wannan cewa ya halarto cewa alwalan nan ta cikin wannan wankan da ita zai yi sallah ma'ana ya kudurta cewa wannan wankan zai sallah da shi don haka alwalarsa tana ciki yace li anna Allah lam yadhkur illa tatahhura domin ko Allah bai ambaci komai ba sai cewa yayi fatahharu to tunda ko yace fatahharu to ayi tsarki wa lam yadhkur annahu yu'idu alwudu'a bai ce ya sake alwala ba ko a cikin wannan umarnin wankan ba inda aka ce ka sake alwala da haka in dai kayi wanka to shikenan wankan nan ya ɗaibe maka har alwala ba sai kayi wata alwala ta musamman ba wa alaikum salam na'am ban ji ba a misali in ka fara alwala ka wanke hannu mhm ka wanke fuska ka wanke hannu sai ka sake ai yanzu alwala ta ware ko kammalalliya ce ta ware ballantana wasu suna cewa ai ba ka yi ba ma ballantana a ce ta ware ko? tsai mu je dai yace asalif wal ishirun annal junuba sunan aljunub mutum mai janaba yasduqu ala man anzala almaniyya yaqabatan aw manaman aw jama'a walau lam yunzil sunan mai janaba ya gaskata akan wanda duk ya yi inzali wato mani ya fita daga jikinsa ya ƙazatan au manaman ko a farke ne ko kuma a cikin bacci duk sunansa janaba an gane yawwa janaba tana tabbata in dai wannan ruwan ya fita sawa'un a farke ne ko kuma a cikin bacci an fahimci abin yawwa a kuma sannan ko a halal ko a haram yawwa bai tsaya iya ga aikata ta bangaren halal ba ko aikin haram mutum ya aikata ya fitar da shi to janaba ta hau kansa an fahimta au manaman ko a bacci au jama'a ko kuma idan mutum ya tabbata ya yi jima'i ya zama cewa a ɓangaren jikinsa ya shiga wani jikin daban walau lam yunzil inda an samu ilaji yauwa to ko da ba a zubar da ruwa ba to janaba ta tabbata an fahimta yauwa shine kamar da malamai suke ambatawa a cikin babin tsarki in abin nan kan kaciya ya shiga cikin farji yawwa to sawa'un a halal ko a haram yawwa ko kuma kowanne bangare na jiki ya shiga irin wannan da wannan sura din to ko ba a yi inzali ba janaba ta haukan mutum dole sai an yi wankan janaba shine abin da ke nufi wannan duka wannan yana nuna mana addinin mu ba dan ƙauyen addini bane ko yauwa kuma komai ana fayyace shi a bayyana wa mutum saboda ya sani wani lokaci yin shiru ga irin waɗannan al'amura yakan sa mutum ya ta rayuwa a cikin jahilci bai sani ba inda wani lokacin yana jin nauyin ya je ya tambaya yasa dama malamai suke karantarwa a cikin tarbiyya da iyaye suke wa 'ya'yansu yaro a shekarar balaga zama ake da shi a koya masa wannan abu yauwa in namiji ne babansa ya zauna da shi ya gaya masa in an yi kaza to kaza ake yi ana jin kaza ana jin kaza don ya san cewa shari'a fa yanzu ta hau kansa ya san meye mafarki ya san kuma me ake nufi da kaza da kaza da kaza ya bayyana masa kun san uba dai ba zai yi magana ta batsa ga ɗansa ba zai maganganu na hankali saboda maƙasudinsa karantar da addini an fahimci abu haka uwa ta zauna da yarta ta gaya mata alamomin balaga abu kaza ake ji abu kaza ake ji ga kuma ɓangarorin jiki da suke haɓaka su girma duk alama ce ta cewa ana samun kaza ana samun kaza da kuma haila ga yadda take zuwa ba kuka ake ba ranar zuwanta na farko kwantar da hankali ake a haƙuri girma ne ya zo za ka karki tsorata in irin wannan abu ya zo gashi gashi gashi ga kuma yadda ake idan ga alama da ake gani za a ga kaza za a ga kaza ga irin warinsa ko ga irin kalarsa da sauransu kuma sannan ga abin da za ake amfani da shi a lullube shi ko a sa saboda ya hana shi wato flowing don kada ya bata jiki sau da yawa ana samun 'yan mata a makarantun sakandare sai a kawo karar cewa ana cikin karatu a aji kawai sai a ga yarinya jini ya zubo iyayenta ba su shirya ta ba ta zo makaranta wannan abun kuskure ne na tarbiyya eh sai ka ga abin nan principal suna yawan kuka da wannan na makarantun yan mata shi yasa har akan samu wasu bayan Allah da sukan taimaka da irin auduga din nan ana zuwa makarantu ana rabawa wannan abin taimako ne ba karami ba wata yarinyar a gidansu ba a tashi ma an karya ba babu kuɗin da za a sai komai to ina ake zancen a saya mata auduga haka za ta taho makarantar da kunya wata ran sai kaga yarinya ta ce ba za ta ba ta kasa bayyana dalili ashe wannan auduga ce babu sai ta kwanta ce ta kuka zaka shi yasa shi ne ilimi yana cikin abin da ke cutar da mutane a addininsu yawwa kamar da dai kuma kullum ake karantarwa a rika shigar da tarbiyya kuma a wannan abu mun sha wannan faɗakarwa cewa kada ya zama irin wannan ilimin namiji saurayi shi zai gaya ma budurwa irin wannan zance saboda shine malaminta na islamiyya wannan ba daidai bane yawwa amma iyayenta su gaya mata ko yar uwarta mace ko wata yayarta ta je gidan yayarta a nuna mata ga yadda kaza yake faruwa ga yadda kaza yake faruwa cikin hishma da kunya da kuma tsare mutunci amma ba a yin shiru a kyale yaro bai fahimci komai ba kuma har a bashi abokai ne za su koya masa sai ka ga harkar luwatsi tana tasowa da makamantan irin waɗannan abubuwa marasa kyau e duk yadda za ka yi karka bar ɗanka ya zama sirrinsa na tsiraici wani ɗan uwansa ne zai gaya masa a waje wanda ba shi da alaƙa da shi na'am in a ilimi ne a makaranta ana yin wannan a ilmantar da mutane yara su san kaza su san kaza su san kaza Yawwa, kuma kar a je garin wannan ana kallon abubuwa waɗanda ba su da kyau a intanet da sauransu duk wannan a kauce masa gaba ɗayansu haramun ne hanyoyi ne da shari'a ba ta yadda da su ba da ka iyaye su yi aikinsu kullum ni ina yawan nanata wannan zancen cewa wallahi mafi yawan matsalolin da muke fama da su a wannan society namu galibinsu laifukan iyaye sun fi yawa akan laifin gwamnati ko ba haka bane na sani ba kwa so ku yi wannan zancen eh kun fi so a ce laifin gwamnati laifin gwamnati a tashi ai kaza a tashi ai kaza wallahi in ka duba mafi yawa iyaye ne ba su yi aikin su ba homework din su ba su yi shi ba tun a gida tun yaro yana karami da Allah ya sa an yi tun yaro yana karami an nuna masa kaza da girman Allah girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koya masa alwala hmm? mafi yawan mu da muka wanda mutumin da ya tashi bai yi makarantar islamiyya ba a makarantar boko aka koya masa alwala ko ba haka bane da yawa yawa kuma kamata ya ce a gidansu aka koya masa in babu ilimi to lallacin yana karami a sashi a islamiyya a koya masa a ilmantar da shi da iyaye suna wannan aikin da kula da 'ya'yansu yadda suke damuwa da ciyarwa da shayarwa su je su nemo abincin da za su ciyar wanda shi ma yana da wahala kullum muna zancen bara ai muna wannan zancen yau a bar yara ƙanana shekara hudu biyar suna yawo a gari suna bara wannan zalunci ne e shari'ar musulunci bata zo da wannan abun ba iyaye ne suka yi sakaci ba sa son su ci da 'ya'yansu haƙƙinka ne Allah ya baka ɗa to ka nemo abin da za ka ciyar da shi ya zauna a gidanka ya ci abinci a nuna masa makarantar islamiyya ko makarantar allo ba a karatun allon aka hana ba amma a je makarantar alaramma a saya wa yaro allo a rubuta masa in ya haddace a wanke to ya rika tafiya daga gidansu ba a ɗauke shi a kai wani gari da ba shi da kowa ba shi da uwa ba shi da uba a bar shi yana gararan ba a gari ba takalmi duk sanyin da ake yi ba riga ba bargo a kwana a cikin kwata da kullum wannan zancen muna yin sa ba musulunci ne zo mana da wannan abun ba al'adar mu ce dan duk duniya ba mai yin wannan abun in ba mu ba to haka nan in ka shigo sauran abubuwa din wanda wajibi ne iyaye su mai da hankali su ilmantar a koya ma samari ga yadda abubuwa suke jiya ina jin wani labarin wani abu ya faru a gari ban ji daɗinsa ba hakika yana da kyau alhamdulillah na san duk wanda yake zaune a nan ba shi da hannu a ciki tunda dama masu zuwa wurin karatu sun fi kowa tarbiyya ba sa cikin masu irin wannan hargowa a gari da zuwa zanga-zanga da ƙoƙarin ƙone-ƙone da zuwa wurin 'yan sanda ko gidan hakimi da sauransu da maganganu da tuhume-tuhume ga shugabanni wannan hanyar ba daidai ba ce ba tarbiyya ba ce don Allah ku ilmantar da abokanku da ƙannanku wannan abun ba daidai ba ne shi barin abu yana faruwa a cikin al'umma kuma ba mai tsawatarwa hatsarinsa ba kaɗan ba ne yawwa kowa ya ja ƙaninsa ya mai da shi gida za ka ga ba ƙanin kowa a waje ko ba haka ba ne ne don haka karka ji cewa ba dutinka ba ne aikinka ne ka ja ƙaninka ya koma gida karka bashi ya shiga cikin irin waɗannan abubuwa ba ni da detail na me ya faru kuma ba ina cewa wani da laifi ko wani ba laifi ba ban san me ya faru ba amma haƙiƙa ba tarbiyya ba ce mai kyau mu sabar wa kanmu duk lokacin da wani abu ya faru shine a shiga harkar zanga-zanga ko a yi ƙoƙarin ƙone-ƙone ko za a je gurin wani shugaba a nuna ɓacin rai ko a tuhume shi da cewa ya yi kaza ya yi kaza wannan hanyar ba za ta taimaka ba a yi wakilai da za su je su gana da kowane ne mutum biyu uku hudu biyar su je su gaida mai girma a gaisa da shi a ce an ji kaza an ji kaza an ji kaza ka Allah jama'ar gari suna kuka da kaza a taimaka amma a dungumo to marasa hankali za su iya shiga ciki sai ka ji wani ya ɗau dutse sai ya jifa a wani wuri ko ba haka bane shikenan sai wani ma ya ce ah to ai an fara jifa shi ma sai ya fara to shikenan sai ka ga fitina ta auku ina fata da Allah a fahimci wannan ba na ba da kariya ga duk wani abu ba daidai ba amma lalle kuma mu mu zama masu tarbiyya eh mu zama masu tarbiyya wannan hanyar ba daidai ba ce don Allah a daina ta yau kuma alhamdulillahi Allah ta'ala ya sa a garin nan namu muna da al'umma mai yawa eh al'umma mai yawa tarin samari ga sunan da masu aiki da marasa aiki in har irin waɗannan hanyoyi ana buɗe su to za a buɗe ƙofar tashin hankali kullum ba zai saurara ba in har mob action shine ake kira mob action in shine hanyar da muke ganin za a rika kwatar yanci to hakika mun kuskure shari'a ba ta yadda da mob action ba haka kawai a taru ko a jifa ko a zagi ko a ci mutunci in manyan gari ba su samu mutunci a idan mutane ba to hakika fa doka lalacewa take an fahimta yawwa dole ne a yi haƙuri ko kana son shugaban ko ba ka son sa shine shugabanka ka yi haƙuri kuma da'ad da za ka yi ba cutar da kanka ba ce maslaha ce ta kowa da kowa don a zauna lafiya in har kowa ya ce sai yadda yake so abu zai gudana to babu wanda zai ba za a samu zaman lafiya ba Allah ta'ala ce muke mu da Allah dai a daure a yaƙi wannan abun daga ƙasansa kowa ya ja ƙaninsa ya hana shi ina cewa ƙaninsa saboda ni nan ina ganin duk ku manya ne ko ba haka bane masu yin wannan abun ba irin ku bane ku kun fi ƙarfin wannan aiki ku manya ne masu daraja ku manya ne masu ilimi ku manya ne masu ilimin addini da tarbiyya to ya kamata a ce ku ne shugabanni wajen jan hankalin mutane kasi wannan na san dai alhamdulillah samarin ahlus sunna ba sa shiga cikin irin wannan abun a kyakkyawan zatona so in kuma an samu waɗanda suka yi kuskuren shiga dan Allah a ja hankalinsu baya cikin karantarwar tarbiyyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa na zanga-zanga da fito na fito Allah ta'ala ya tsare mu Arabi wal 20 ko hukunci na 24 anna man zakara cewa duk wanda ya tuno anna huhtalama cewa yayi mafarki yayi mafarki in bahaushe ya ce wane ya kwanta ya yi mafarki ma'ana kuma janaba ta kama shi ana nufin ya zubar da ruwan mani a cikin baccinsa yauwa to idan mutum ya tuno cewa ya yi mafarki walam ya ji balalan amma kuma da ya farka sai bai gadon shi ba a gabansa fa innahu la gusula alaihi to ba wanka a kansa an gane yauwa idan a farke ne ko a bacci ne in har ruwa ya fita to janaba ta tabbata kamar da mu karanta amma in a farke ne ana fahimta kwanin a mafarki ne sai kuma aka ga wani abu ya faru da yake haifar da a samu janaba to amma da aka farka sai a gaban mutum ya ga babu ruwa ba komai ba danshi to wannan ya nuna abin da zai jawo janabar ta samu bai fito ba an gane to shi kuma ko an samu ilaji in a mafarki ne to wannan ba na gaske ba ne baya wajabta janaba an fahimci abu in mutum ya yi mafarki ya sadu da iyalinsa to in bai ga wata alama na wani abu ya zuba ba to ba janaba a kansa an gane amma in a farke ne to daga an samu wannan ilajin to sai an yi wanka sawa'un wani abu ya fita ko bai fita ba kun gane wannan yawwa amma in a mafarki ne to sai an tabbatar da an ga danshin wani abu ya fita sannan janaba take hawa kan mutum ya bayyana hukunci bai na san duk kun san wannan eh yace li annahu lam tatahaqqaq minhu aljanabatu wai da nace na san duk kun san wannan wani ya ce da gaske ne ba tambaya zan yi wai ko an sani ko ba a sani ba amma dai wannan yana nuna maka a tashi a nemi ilimin waɗannan abubuwa an gane yawwa kar ka bari ka koye shi a titi ka je gun malami a koya maka kamar da dai na ambata ɗansu yace anna man zakara annahu talama wa lam yajid balalan fa innahu la ghusla alayhi li annahu lam tatahaqqaq minhu aljanabatu domin ko janaba bata tabbata ba a kansa wadih alkhamis wal 20 hukunci na 25 an yi rabi ذكر منة الله تعالى على العباد ambatan baiwar da Allah ya yi wa bayinsa bi mashru'iyyatihi at-tayammuma yadda Allah ta'ala ya shar'anta taimama kuga shar'anta taimama ba taimama ba karamar rahama ba ce baiwa ce ba karama ba babu wani addini da yake da wannan in ba musulunci ba sabubbanta suna da yawa daga ciki akwai rashin lafiya yanzu ka duba mutumin da ba shi da lafiya yana tsoron in ya taba ruwa zazzabi zai karu ko da ka gafa wani lokacin zaka ji zazzabin ai abu ne ma mai sauki zaka iya alwala ko da zazzabin zai karu wani bai damu ba to amma shari'a ta baka dama daga ka ji tsoron zazzabin nan zai karu saboda taba wannan ruwan to ka kyale taba ruwan sai ka yi taimama kawai kai kalla sauki ne wannan ko ba sauki ba sauki ne ذكر منة الله تعالى على على العباد بمشروعيته التيمم السادس والعشرون hukunci na ashirin da shida anna min asbabi jawazi tayammumi cewa daga cikin sabubban halaccin a yi taimama wujudal marabi wujuda al marab samun rashin lafiya alladhi yadurruhu ghasluhu bil ma'i wanda wanke gabar da ruwa ko kuma yin wanka da ruwa an gane zai cutar da shi fa yajuzu lahu at-tayammum don haka ya halatta gare shi ya taimama ko wanke gaba ko wanka baki daya in mutum zai cutu sakamakonsa to sai ya bar alwalar gaba daya ko kuma ya bar wankan baki ɗaya sai ya yi taimama yi tubiha ko tasabiha lahu as-sala don ta halatta masa yin sallah an gane wannan shi ma ko yawwa wannan duk ƙarin bayanin rahamar Allah ce asabi wal yanzu zaka ga mutane a asibitoci da yawa suna jinyar marasa lafiya amma su sanya su su yi sallah ma wai ba a yi kullum sai mun yi wannan faɗakarwa don Allah a kula in kana da wani ɗan uwanka ba shi da lafiya a riƙa kula da zancen sallarsa in dai da hankali tare da shi ya san wane ya shigo wane ya fita an shigo an ce ya jiki ya ce da sauƙi to lalle sallah ta waje ba a kansa an gane ko zai iya motsi ko ba zai iya ba a inda yake din nan zai iya yin sallah koda da tunani kada ya bari ta wuce ba a tara sallah a ce sai an dawo gida sannan a rama zai yana zai iya tashi yayi alwala ya je yayi ba zai iya tashi yayi ba a zaune zai iya yi a inda yake yi za a kawo masa kwano ne akan gadansa zai wanke nan da nan inda ba zai iya ba ya shafa to duk abin da ake da ƙudurar yinsa sai a aikata abin da babu ƙudurar yinsa sai a yi shafa in za a iya shafa in ba zai taɓu ba kuma sai a ƙyale shi an fahimci abin yawwa saboda dai ita sallah dole sai an yi ta in hankali yana tare da mutum kai idan duk wannan ba zai ba taɓa ruwa ba zai yi ba sai a yi taimama a kawo mutum ƙasa ya taɓa ya shafa fuska ya shafa hannaye iya wuyan hannu shikenan sai ya sallarsa zai iya sallah a tsaye ya miƙe zai iya zuwa masallaci ya je ba zai iya zuwa masallaci ba a kan gado a zaune zai iya yi za a juya shi ya fuskanci alƙibla likita ya ce kar a motsa shi to sai a bar shi duk inda yake kallo ya sallah an fahimci waɗannan abubuwa in ko zai yiwu a motsa shi to a juya shi ya kalli alƙibla ya sallah sai a dawo da shi in kuma ba a motsawa an hana to a bar shi a nuna masa yadda zai yi sallah ko a ɗaga shi a sa shi karkashin bulo a ɗago shi yadda zai kalli alƙibla in ita ma ba zai yiwu ya kalle ta ba ya sallata a duk yadda zai iya ya sallata ko ya ɗaga kansa yana kallon sama iya abin da ya rage masa kenan na ransa to ya riƙa ƙifta ido yana ɗagawa ya ɗaga ya buɗe idon sosai shine tsayuwa ya dawo da shi tsakiya shine ruku'u ya lullube shi haka ƙasa shine sujada har haka ba a bar shi a ce bai sallah don haka don Allah ‘yan uwa a rika kula a ilmantar da mutane sallah ita ce gaba da komai kuma kar a bari a yi wasa da ita kana tausayin sa wai kar ya sha wahala to ai babu tausayin da ya kai ka ba ka koya masa sallah ka koya masa yadda zai sallah a lokacin da ba shi da lafiya saboda ya tserar da kansa daga azabar hankali na jikinsa bai yi sallah ba Allah ta'ala ba zai ce kai wannan baka da lafiya shi kenan an ɗauke ma sallah ba a'a in dai hankali na nan tare da mutum to akwai sallah ko yadda duk yadda zai iya kamar da muka kwatanta yayi ta salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam kamar da yake a hadithin Imran ibn Hussein kamar da dai kuka sani Allah ta'ala ya kara mana fahimta as-sabi'u wal ishrun hukunci na ashirin da bakwai anna min jumlati asbabi jawazihi daga cikin tarin sabubban halaccin yin taimama as-safara yin tafiya wal itiyan min al ma'ana idan mutum yayi tafiya kuma ya nemi ruwa ya rasa ba wai ita kawai ita tafiyar ba in ka yi tafiya ma in za ka iya samun ruwa ai wajibin ka kai alwala ko yawwa to in ka yi tafiya ba ruwa ko a jeji wal itiyan min al bawli ko mutum ya zo daga abin nan bawali ya je yayi bawali wal gha'it ko yayi bayan gida idan alima al ma'a in ya rasa ruwa yawwa yana halin tafiya wannan idan alima al ma'a tata'allaqu bis safar ko wal itiyani min al bawl wal ghaib dan haka yake a cikin nassin yawwa man kana minkum maridan ko um ba haka ba ya ya ayatu yawwa wa in kuntum marba ka gani an shigar da rashin lafiya aw ala safari ko aw jaa ahadun minkum min al ghaib nan al ghaib yashmalu al bawl ko yawwa aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba to me fatayammum yawwa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min idza adima al-ma'a idan mutum ya rasa ruwa sai ce fal maradu yujawwizu at-tayammuma rashin lafiya tana halattar da ayi taimama ma'a wujudil ma'i ita rashin lafiya ko da akwai ruwa an gane yawwa tsoron ƙarin cuta shine zai sa mutum yayi taimamar ya bar alwala an gane ita ba saboda rashin ruwa bane yawwa rashin lafiyar gudun ci gabanta da hawhawarta in an taɓa ruwa to kaga ga ruwan sai a kyale shi sai a yi taimama tafiya kuwa ko da kuma me zuwa bayan gida da sauransu shi wannan in an rasa ruwa ne ko kuma in an je ma iyali in an rasa ruwa to sai a yi taimama an gane yawa ma'a wujudil ma'i li usuli tabarruri bihi saboda samuwar cutuwa da shi taɓa ruwa ɗin wa baqiha sauran kuwa da tafiya kenan ko da zuwa daga banɗaki da sauransu yujawizuhu al'adamu lil ma'i abinda yake halatta yin taimama shine rashin ruwa an fahimta yawa ma'ana kenan daga cikin asbabin tayammumi yin taimama akwai rashin lafiya ko da akwai ruwa in ana tsoron rashin lafiyar za ta karu na biyu halin tafiya halin tsuguno kusantar iyali an nemi ruwa an rasa an fahimta inda an rasa ruwa to wannan zai ba da kofar a yi mene a yi taimama yau to yaushe mutum yake yin taimama yana yin ta misali mutum ya tashi sai ya ji ana sallar jam'i a masallaci shi kuma ya tashi da janaba zai taimama ya tafi masallaci ha ku nake tambaya me zai yi ha inda ruwa a gidansa ko yawwa me zai yi yayi wankan janaba ko da zai rasa wannan jam'i abinda zai sa ya kyale wankan ya yi taimama shine tsoron fitar lokaci an fahimta yawwa da aka karkace a shi kenan tunda na ji zan rasa jam'i bari in je in yi taimama a'a in ka tashi ka ji an shiga wanka za ka je ka yi domin kana da lokacin yin wanka shi ko jam'i ko ka rasa shi lokacin sallah bai fita ba an gane wannan sai ce walau kana fil hadar wannan rashin ruwa yana sa a yi taimama ko da a halin zaman gida ne ba a halin tafiya ba an gane wannan shi ma الثامن والعشرون حكمتنا عشرين تقص أن الخارج من السبيلين duk abin da yake fitowa ta hanyoyi ko ƙofofin nan guda biyu min baulin ko fitsari wa ra'itin da bayan gida yan wudu'a yana warware alwala ko tunda aka ce ka je ka yi taimama ashe dama umarnin alwala ne ya kama ka lalurar rashin ruwa ko rashin lafiya ita ta haifar maka da tunda ba ka da dama ka taɓa ruwa to ka je ka yi taimama ashe menene wajibinka alwala me yake jawo a alwala hadasi menene sababin hadasin nan alkhariji min ahadi sabilaini an fahimta a kenan alkhariji min ahadi sabilaini duk abin da ya fito ta ɗayan hanyoyin nan guda biyu to yana warware alwala an fahimci abin sai ka duba da menene da menene ke fitowa daga gaban mutum da menene da menene kuma ke fitowa ta bayan mutum ta duburarsa to duk waɗannan guda biyu ba wai iya su biyu ba duk jinsin abin da ke fitowa ta gaba ko ta baya to yana warware alwala an fahimci abin in dai har ya fita yauwa akwai abin da ta gaba yake fita ba iya alwala yake wajibtawa ba har da wanka ko idan ta gaba ne in maniyi kenan ya fita in kuma iya fitsari ne ko ko maziyi an fahimta to kaga fitsari da maziyi wajen wanki hukuncin su daya ana wanke gaba gaba ɗaya amma babu wankan janaba amma alwala ta ware sai an saki an fahimta yawwa a in kuma ta baya ne ko bayan gida ne ko rihi to dukkanin su suna warware alwala kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya matse in yana sallah ya matse ɗaya daga cikin waɗannan ya sake shi ya je ya yi bayan gidansa ko ya fitsarinsa ko kuma ya rihinsa sai ya sake alwala babu wata damuwa yauwa ba a son kana gaban ubangiji kana ganawa da shi kuma kana matsa matse hankalinka baya tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ka kwantar da hankalinka to ai na rasa jam'i to ai yafi maka da ka rasa jam'i da ka tsaya gaban ubangiji babu risinawa babu kulawa ai gara ka rasa jam'i ko dan me zaka tsaya gaban ubangiji babu hankali tare da kai ba nutsuwa in abinci gashi ya zo ko la salata bi hadrati ta'am saboda abinci an ce ka bar sallar ka ci abinci saboda in yunwa za ta hana ka nutsuwa to ina ga wani abu da zai cutar da kai an fahimci abin wani lokaci sai mutum ya ce wallahi in na sake ta ne to kuma na rasa jam'i to me laifi ka rasa jam'in ka saki abin da ya dame ka ka samar wa kanka lafiya sai kuma ka sake alwala wannan shine hankali shine kuma ilimi Allah ta mu dace lokaci ya kure yawwa alhamdulillah yace anna al-kharij min as-sabilayn min bawlin wa gha'itin yanqudu al-wudu'a mun gama wannan at-tasi'u wal 20 hukunci wannan kun gane ta inda aka samu ko nayi bayani yawwa istadalla biha man qala wannan aya daga cikin mutanen da suka faɗi ra'ayin cewa layan ƙudul wudu'a illa hadhanil amrani banda waɗannan abubuwa guda biyu babu abin da yake warware alwala an gane yawwa wannan aya wasu sun amfani da ita sun kafa hujja da ita suka ce fala yantaqibu bi lamsil farji wala bi ghairihi wanda suka ce dan taba gaban mutum alwalarsa bata warware ba wannan matsalar mashuriya kun santa ai ko yawwa a hadisin busra da sauransu da sauransu da tattaunawar malamai da duk akan wannan magana man massa zakarahu falyatawadda ko yawwa ko man massa farjahu lafazin farji a ammu yawwa li'annahu ya ummu qubulan wa duburan yawwa idan aka ce man massa farjahu falyatawadda yawa wannan ma duk dai akan ra'ayin ɗaya mutanen ne ba masu wannan ra'ayin da malam ya kawo ba yana nufin akwai wanda suka kafa hujja da wannan aya suka ce tunda Allah bai faɗa a Qur'ani cewa taba gaban mutum yana warware alwala ba to iya waɗannan abubuwan biyu alkharij min sabilaini su kaɗai suke warware alwala don haka mutum ya taba gabansa alwalarsa bata warware ba in ji masu wancan ra'ayi an fahimta yawwa amma wanda suka kafa hujja da hadisin man masa farjahu ko zakarahu falyatawadda to su suna ganin idan dai har mutum ya taba to alwalarsa ta ware ko yawa wasu kuma suna cewa idan mutum ya taba da sha'awa shine alwalar take warwarewa duka dai wannan fiqihun malamai ne kuma idan dai mutum zai kauce wa yin hakan yafi ma'ana in an taba din a sake alwalar sai ka fita daga a duk wani rigima Allah ta'ala ya kyauta kamar yadda na ambata fuqaha sun yi dantan in aka ɗauki man masafar jahu kamar da nace na faɗa da larabci ban sani kuma ba ku tambaya ba kuma ba ku ce ba ku gane ba nake cewa in an yi amfani da lafazin man masafar jahu fal yatawadda to alfarj a'ammu min mene min zakar min zakar yawa saboda ma'ana lafazin farji ya shafi na namiji da na mace sannan ya shafi gaban mutum da duburarsa an fahimta da haka duk wanda ya sa hannunsa ko da a cikin bayansa ne ta duburarsa to shi ma alwalarsa ta wari ko ya taɓa ƙofar gaban wato bayansa shi ma alwalarsa ta wari in mun ɗauki wannan an fahimta yawwa to haka nan kuma taɓa shi gaban shi ma yana warware alwalar mutum sai mutum ya sake alwala at-talafuna yau sai ku yakuri da karatun ko amma wannan shine shine wajibi yawa a ilmantar a bayyana a fadakar saboda mutum ya fita daga jahilci a waɗannan abubuwa babban abin da ake so shine lokacin karantar da irin waɗannan abubuwan ba a kawo wasa ba a kawo abin dariya ba a kawo wani abu na tsokana ba mun zauna domin wasa ba kuma ba mu zauna domin fitar da maganganu na batsa ba magana ce ta ilmantarwa an fahimci abin? yau wa alaikum salam na'am suna nufin mene? a'a dama wannan haka ne lamastumun nisa jima'i ake nufi ba taɓawa ba ba lamsu ba ne bi ma'ana mas ko Na'am? Mun yi bayanin jiya ko shekarun jiya. Yawwa kuma zai sake zuwa mana, kai hakuri. Ai ba mu kare ba. Wa alaikum salam. Inda kyalle in tsin a ta cikin wando ne ta waje mutum ya taba kwata kwata ba wani zance a kansa. Dama ana nufin mubashara. Yau kuma mubasharar ma ya zama da kaffin mutum wurin filin. inda inda hannu yake bi banda gefe in garin sa wando nan ya taba ko makamancin nan wannan duk ba komai amma inda jikin mutum yake tabawa ya ji wani abu ya ji taushi kun san waɗannan a nan area shine mutum yake jin abin da zai ji to in wannan mutum ya taba shine yake warwarewa ba ta wani bangare na jikinsa ko hannunsa ba an gane yawwa in ba haka ba sai a koma inna ma huwa bid'atun minka dai hadisin kenan ko yau ta yace istadalla biha man qala la yanqubu wudu'a illa hadani al-amran amin wannan ko yawa sai ce fala yantaqid bi lamsi al-farji wala bi ghairihi wala bi ghairihi nan yana nufin wani abin da ban ma'ana kenan maganar ko taɓa jikin mace ko yawwa to as-salafun zai zo za a sake tattaunawa yace istihbabu takniya to ga zancen nawa mustahabbancin a riƙa yin kinaya ana saka ya zance amma yustaqdaru at-talaffuz bihi duk lafazin da yake za a ji wata ƙazanta ƙazanta to a kauce masa a riƙa yin kinaya kun ga a nan Allah ta'ala yana magana a kan saduwar namiji da mace sai ya kira shi aula mastumun nisa ko yawwa to shi nan lamsu ne bi ma'anar jima' wa laysa lamsan bi ma'anar mas an fahimci abin yawwa abinda ake nufi saduwar namiji da mace ba ana nufin massi ba massi shine tabawa yau shafa ba shi ba sai ce istihbabu takniya haka yana daga cikin abu na ladabi in ana koyar da waɗannan a rika amfani da lafazi na ɓoye abubuwa don kada ya haifar da wani tunani marar kyau domin su waɗannan irin al'amura akwai ma yustaqdar akwai kuma ma yuthiru shahwa yawa akwai abin da yake ana kauce masa ne kar a faɗi sunansa na yanka saboda ƙazanta an gane yawa shi yasa yanzu yana daga cikin wani ladabi da muka koya a zama da larabawa za ka ga balarabe in zai faɗi wani abu mai ƙazanta ko marar daraja sai ya ce maka akramakallah ko takalmi zai faɗa sai ya ce akramakumullah hida takalmi takalmi fa labari zai bayar akan takalmi sai ga faɗar takalmi kamar ya kaskata ka yana maka zancen takalmi ko in zai faɗi kare maimakon ya ce ma wani kare ya wuce sai ce akar makon marra kaza da kaza ma'ana Allah ya karrama ka ya ɗaukaka ka sama da wannan abin da zan gaya an fahimci abin shine ma'anar akar makalla mun kuma mun ji akar makalla muna nufin malami ko أكرمك الله إيه جعلك الله أي عامت عاملك الله بكرامتي كرمك الله ألا كرمك ألا دوكك ألا يدرجتك يوه نجي بيو كوي تو ألا كرم أبو استهباب التكنية أما يستقذر تو أقولكم أبدا ليس مما يستقذر walakin mimma yusiru shahwa yawwa yana daga cikin ba wai saboda kazantarsa bane a'a saboda ambatansa zai iya kai tunanin mutum can wani wuri na magana tayar masa sha'awa ko makamancin wannan sunayen gabubban jikin mutum na tsiraici a kauce wa faɗarsu ko a cikin haka irin wannan ko a darasi ko makamancin wannan yawa sai a faɗe shi da lafazin da yadda za a fahimce shi wanda ba sai an faɗi wancan abun ba wanda zai iya nuna alamar rashin girmama juna da rashin jin kunyar juna da kuma zai iya haifar da wani tunani a ya tafi wani wuri yace li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala au ja'a ahadun minkum min al-gha'is kaga shi ma wannan ya nuna maka abu ne na kazanta maimakon a ce kamar da mutum zai ce ka san ko a bahaushe ma ai yana jin kunya ko ya ce yayi kaza haka shi yasa muke kiransa bayan gida haka ya dan fi sauki sauki ko ba haka bane ko a ce me eh ko bawali dama larabcin aka ara eh larabcin aka ara yana da wani suna hmm? kama ruwa yawwa kama ruwa is good ina son wannan lafazin zai kama ruwa eh lafazi ne mai mai dattako haka na akwai sosai akwai kinaya to sai ce auja ahadun minkum min al-ghaib sosai mu tsaya anan saboda lokaci za mu tashi kan na 31 in Allah ta'ala ya kai mu gobe muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi ƙara mana basira Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم تنبه نعم نعم زايونست إيه إيه suna da alaka zionism wani uh, political movement ne mai aƙidar tabbatar da ƙasar yahudawa yauwa akwai wani dutse sunansa jabal zion as-sahyon suke faɗin shi da larabci as-sahyon da sadu eh jabal sahyon to wannan dutsen tunani a kansa da kuma allaka duka political abin nan wuri da mafarki na Yahudawa suka allaka shi da wannan dutsen sai ne aka yi wata ƙungiya mai neman yancin Yahudu tun a Europe suka yi ta neman yanci su suka matsa suka yi ta lobby ga shugabannin Europe musamman Ingila da kuma America har suka go suka dawo da su Palestine to wannan abin nan political movement din shi ake kira Zionism to daga cikin yahudancin yake yawa don haka abin nan kungiya ce ta yahudanci an gane yawa